الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سوري من قاشي لوكتي من cinye lokacin amma dai haka za a yi insha Allah a yau 11 ga watan Rabiul Awwal hijira ta 1438 kuma 11 ga watan Disamba shekara ta 2016 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 12 a cikin karatun mu na bidayatul mujtahid 12 haka ne 11 ne ne kuskure na rubuta 12 sha ɗaya darasi na goma sha ɗaya yes na bidayatul mujtahid na shef al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alayhi za mu tashi faslun fil mashi ala al-khuffaini na'am can za mu tashi ko eh ban ji ba mene eh to ai shine akwai fasli wal kalam al muhit bi usulihi ku ba fasali a cikin naku akwai fasali ne a cikin na fasali ne wajen na'am eh abin nan wai ma ta Allah bi hadal bab masul khuffain ko id kana min af'al al wudu na'am bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
وكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في النظر نعم آه نفرق يتي والكلام المحيط بأصوله zance wanda yake tattara wato a manya-manyan matsalolin wannan wannan babi a wato wannan fasali na shafa akan kufaini ya ta'allabu bin nazari fi sab'i masail ya rataye ne da tsokaci akan mas'aloli guda bakwai sab'i masail so mas'aloli guda bakwai wato wannan shine al-ijmal qabla at-tafsil al-ijmal qabla at-tafsil yayi maka ijmali a dunkule yace to zamu yi magana akan mas'ala guda bakwai za ko shi ake guda daya kana tsarin to ne ke wace ce ta biyu wannan abu ne fa'ida da malamai suke wannan don yana sanya ɗalibi wato ya yi rabtun masa'i ya kiyaye su ya kiyaye su domin ta yadda yake zai zama to kan cewa ya yi masa sauki wajen wajen tunawa tunda yanzu ka san cewa mas'alar kufain kamar yadda ya kawo mas'ala bakwai ce to da haka za ka tuna ta ɗaya ta biyu in ka gaba ka kawo bakwai ɗin nan ba ka san akwai saura sai ka koma ka ga wacce ce ta bakwai amma ba sama in kawai aka zuro in aka aka aka maka sardin al'amuran haka gabaki ɗaya yayin da ka manta da wata baka san ka manta da ita ba amma yayin da aka yi maka wannan ijmal haka sannan aka yi maka tafsir zai taimake ka wajen haka na a bin na ai kai da yawa ne malam mustafa bin nazari fi jawazi mas'ala ta farko kenan na farko tsokaci akan halaccinsa yani shin mas'alar kusa ma ya halatta ko bai halatta ba ita ce mas'ala ta farko وفي تحديدهم da kuma tahdidin a ina ake yin masu alal ina ake shafawa sai wato iyakance mahallin wannan ibada matsala ta biyu kenan ko da kuma wajen ayyana menene mahallin nasa me bambanci tsakanin tahdid da kuma ta'ayyin eh to bar dai mun zo dai zamu gani in mun zo dai za ku gani bambanci tsakanin tahdid da ta'yin na wa fi sifatihi da wajen sifarsa matsala ta nawa kenan ta hudu na'am ina nufin sifar muhallin muhallin da ake ma masu al-kufain wa fi tawqitihi da kuma wato wajen lokacinsa lokacin da aka iyakance masa ta biyar ko wa fi shurutihi da kuma sharuɗan da suke sai in sun cika ne ake yin ibada wa fi nawaqidihi da kuma abubuwan da suke warware shi kun ga bakwai sun cika ko na al-mas'alatu al-ula to mas'ala ta farko ammal jawaz halaccin fa fihi ta akwai fa yanda in ka kawo amma dole sai ka kawo fa yi jawabi Eh, amma kaza fa kaza Eh, kamar amma ba'du ne. amma ba'du fa inna asdaq al hadith fa al jawab na'am to fa amma al jawaz amma matsalar farko ta halacci fa fihi thalathatu aqwal akwai kauli guda uku na malamai akan shin ya halatta ma ai ko bai halatta ba
قول المشهور القول المشهور أنه جائز على المطلق أنه جائز على الإطلاق cewa ya halatta mutlakan ba tare da wani kai ba to tunda kaji ya ce alal itlaq akwai wani wanda zai ce a bisa da akwai wani wanda zai ce a kasan sa akwai kai shi wannan alal itlaq ai ma'ana biduni kai ba tare da wani kai ba ya halatta
وبه قال الجمهور فقهاء الأنصار da wannan ne jumhuru fuqaha al amsar mafi wato daukacin malaman garuruwan musulunci suka faɗa an ga an ce mun yi magana akan fuqaha al amsar ko Eh, al- ana nufin al amsar na amsarul islamiyya su wa'anne ne wa'anne wa'anne ne garuruwa da ake da da ake magana fuqaha al amsar na'am sha hudu wace sha hudu oho na ji an ce sha hudu ce to sai ya kawo to madina makka misr ha? al-kufa al-basra dimash eh al-yaman an faɗi misra ko Aha, sai kuma ina a'a andalus daga baya ne Al- khorasan khorasan waɗannan su ne al-amsar al-islamiyya eh, takwas wal- watakila za a iya ƙara su don watakila za a iya kawo irin su wasif Eh, kamar i- eh, alwasif don ita ma saboda sagar ce watakila wani lokaci ba wasif sukan ce mata ba sai su ce mata astogur astogur waɗanda suke wato na boda don su ne boda tun da ka san tun da musulunci ya riga a tun da farisa ta faɗi daular da suke daura da musulmi kawai daular rom ce saboda haka kasashen da suke gaba da daular rum su ake ce ma ashugor wato boda ke kafar da ake don da ya shiga wajen dama ya shiga jihadi to saboda haka a can ashugor su ma ya misir min al-amsa baitul maqdis a tabi- tana tabi'i ga sha tana tana ittiba'i ga sham eh to wani lokaci sukan kawo wannan a a ba aila ba ya ke ce mata ne ba aila ba eh? ba rai ba ba rai ba wannan bagdad ba ai bagdad daga baya ake gina ta kufa Ah, asfalan ba ba mosul ba a cikin falastin a cikin garin Mm, mm, mm. a'a a cikin a- yana ai rum ce a cikin palestine bayan dimash inda inda su ubadat bin samir suka fara zama kafin su koma dimash ta kwanta mu Ba- bahrain a bahrain da take can gabas a cikin palestine a cikin palestine inda zuhuri can a zuhuri a nan ya fara zama shi ma kafin ya tafi kafin ya tafi kafin ya koma dimashi ta kwanta mu na'am
قول wa bihi qaw- to wanda kun ga yace wa bihi qala jumhur fuqaha al-absar bal ibn al-qayyim ibn al-mundhir yayi kayar cewa ijma'i yayi kayar ijma'i mumkin bi itibar abin da yazo daga baya na'am wal qawlu ath-thani qawli nabiyu جواز
halaccinsa a lok a halin tafiya dun alhabar to kun ga wanda ya suka kayyade kenan shi sa ya faɗi kafar farko yace aljawaz alal itlaq wannan qalu ah, لأن السفر مذنة المشقة آه، والحكم متعلق بالتيسير ويرده حديث حذيفة في بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وكان ذلك في المدينة نعم دون آه، جواز آه، القول الثاني جوازه في السفر دون الحضر شنو قولي نبي na'am
والقول الثاني wal qawlu thalith qawli na uku منع جوازه wannan an ruwaito shi daga malik ba Mm, jawazuhu fi safari duna al-hadar Mm. Ah, mm. Eh, ina ganin wannan an ruwaito shi daga malik riwaya ce daga malik ina kokarin wai in samu masdarin maganar ne alhamdulillah dai fa binciko masdarin wannan magana na'am wal qawlu thalith qawli na uku منع جوازه man ujawazihi bi itlaq hana halam hanawar halaccin sa bi itlaq ba tare da kaidi ba wato a kowane hali bai halatta ba wa huwa ashadduha shine mafi tsananin ta shine ma- shine mafi tsananin kaulin a cikin dukkan aqwal wa huwa qaulul khawarij wa shi'a wa huwa qaulul khawarij wa shi'a na'am
والأقاويل الثلاثة wal aqawilu thalatha waɗannan kauluka guda uku والقولية عن السبب الأول an ruwaito su daga jama'ar farko wato daga magabata su ne asadrul awwal
وعن مالك haka haka zalika an ruwaito su daga malik
والسبب والسبب في اختلافه wa sababu fiqh kun gani an yi sabani ko to me yasa aka yi wannan sabani kuma sabani ya cancanta a duba shi ko bai cancanta ba tunda yace marwiyun an sadrul awwal da khilafin shi'a ne da khawarij kawai da ba za mu tsaya ma mu ce ya wannan ya hukun ya wannan sabanin yake ba dan khilafin su ba khilafi bane tunda baya tasiri akan ijma'i na'am yace wa sababu fi ikhtilafihim to kun ga dama manhajin manhajin mu kenan manhajin wannan littafin kenan in ya maka hikayar khilaf sai ya gaya maka sababul khilaf domin wannan shine matakin farko na bidayatul mujtahid matakin farko na ijtihadi shine ka san sabanin mujtahidin don suka yi sabani me yasa suka saba ba wanda kawai zai dauki kauli ba tare da dalili ba to kaga shi wannan bai dauki hanyar ijtihadi ba na'am لا يظن منه على وسائل الوضوء ma yubannu min mu'arabati ayatil wudu abinda ake zata na wato sabawar ayar alwala الوارد في الأنفاس wadda al'amar wadda umarni yazo a cikin ta وغسل الأرض da wankewar kafafu بالآثار التي وردت من النفس da kuma a, wato sayar da a, a, wato mu'arada sabawar wannan zahirin ayar da kuma al'asar ruwayoyi da suka zo allati waradat fil mashi wadda suka zo akan masu alal kufain tunda masu alal kufain din nan bai zo a cikin alkur'ani ba a bisa a rajihin kauli waɗansu sun ce ma yana cikin alkur'ani amma bisa rajihin kauli bai zo a cikin alkur'ani ba hadisai ne suka zo saboda haka waɗansu malamai suna ganin waɗannan hadisan sun shin sun yi ƙarfin saba wato su ci karo da umarnin da ya zo a cikin ayar alkur'ani balo-balo na a wanke kafafu domin wannan matsala ce usuliya matsala ce ta usul zai iya yiwuwa abu ya- abu ya- abu umarni da shi a cikin alkur'ani ya zo sannan kuma hadisai su zo su ci karo da wannan domin shi ne mu'araba cin karo na'am wannan shi dalilin sabani tunda akan wannan matsalar malamai suna sabani yani a usul din nata suna sabani to a bisa usul din wannan sai ya zama ɗaya daga cikin rassan wannan ka'ida na'am بعد أخذ ذلك tare da cewa ayatul wudu'i ta yi jinkirin zuwa sauka ba tunda a suratul ma'ida ta sauka kuma suratul ma'ida ita ce karshen surar da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu saboda haka in aka hada da wannan gashi a alqur'ani take da umarni kuma ga jinkirin saukarta me ya fa'ida sanin cewa ta yi jinkirin sauka dan babu nas kasancewa ta yi jinkirin sauka abinda ake tsammanin zai faru na shafe hukuncin ta kaga babu sai dai ita ta shafi sai dai ita ta shafi na'am وهذا الكلام wannan saɓani كان بين الصحابة ya kasance tsakanin sahabbai والسلف.
a cikin zamanin farko saboda haka ga tun lokacin sahabbai aka samu an samu wato kenan an samu waɗanda suka yi inkari
وكان منهم daga cikin su من يرى أن هذا akwai wanda yake ganin cewar ayar alwala لا ثقة في الأعضاء mai shafewa ce ga waɗannan hadisai
وهو مذهب ابن عباس wa ha- wa huwa madhhab ibn abbas madhhab ibn abbas ce domin shi yana ganin eh haka ne akwai hadisai na masu alal kufain amma suratul ma'ida ita ce wamsahu bi bi- a- a- a- wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ta shafi hadisan kafin aya ta sauka idan aya ta sauka shikenan ta nuna cewar shafar da aka yi akan kufi kafin saukar aya ne tunda aya ta zo ta yi umarni da a wanke kafa saboda haka wanke ta za a yi an ruwaito wannan daga ibn abbas
واحتج القائل to amma maganar ibn abbas kamar a ibn abbas an ruwaito ah, kamar yadda ibn al-munzir yace duk wanda aka ruwaito daga gare shi cewa yayi inkarin mas'alar kufain an ruwaito al-jawaz kuma daga gare shi an ruwaito ya halatta Eh, duk wanda aka ce ya ce kar ai to an ruwaito kuma cewa ya ce ai hasan al-basri yace an ruwaito daga saba'in daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-masu ala al-kufain wato kun ba- kun san wannan matsala ta zama to daga cikin masailul aqida fa eh dan daga cikin mas- masailul aqida na ahlus sunna wa nara al masha ala al khuffain kamar yadda yazo a cikin aqidatul tahawiyya kuma mun muna ganin halaccin maso ala al khuffain me yasa suka saka a cikin masailul aqida yana da alaka da imani saboda ta zamanto alamar in alamar ma- wanda ba alamar yan bid'a kawari da shi'a ta zama to musu alama saboda haka alamar mutum ya yadda da hadisi shine ya karɓi masu alkufai na wai in aka kashe wannan ba za a iya ci ba ne na ai na magana da kai a kan me ba caji a eh ce ya ce a kashe speaker bana inda ana ji na'am
واحتج القائلون بجوازه masu waɗanda suka tafi waɗanda suka waɗanda suka tafi akan halarcin masu alal khuffain sun kafa hujja بما رواه مسلم da abinda imamu muslim ya ruwaito أنه كان يعجبه يعجبه الحديث حديث جرير
cewa wato hadithun jarir shine ibnu abdullahi al-bajali yana kayatar da su yu'jibuhum hadithu hadithu jarir na'am
وذلك أنه رواه jarir din shine ibnu abdullahi al-bajali sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wadhalika wannan ku hadisin shine saboda annahu rawa ya ruwaito أنه رأى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام cewa ya ga annabi alaihi salatu wassalam يمسه على الخيل yana shafa akan hukunsa guda biyu
وقيل له sai aka ce ma jarir إنما كان ذلك قبل نزول الآية المكية- قبل نزول المائدة yace to ai wannan ya kasance ne kafin saukar a- a- kafin saukar ma'ida suratul ma'ida
فقال sai a jarir ya ce ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة sai ya ce ai ni ban musulunta ba sai bayan ma'ida din ma ta sauka saboda kaga ya ta'ayyan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa alal kuffain bayan saukar suratul ma'ida bayan umarni da aka wanke kafa saboda haka batun kan cewar nas ta zaɓe ta so ba na'am to wannan shine alqa'iluna bi jawazihi na'am وقال المتأخرون shine har Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yake cewa kana yu'jibuhum hadithu Jarir ibn Abdullah al-Bajali li'annahu ma na- ma aslama illa ba'da nuzul al-ma'ida haka Imam Ahmad yace
وقال المتأخرون القائلون بجوازه هذا مثال إبراهيم وكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه نعم وقال المتأخرون وأن ما لمن دسكزو دقا بايا قائلون به وأن دسكي وأن دسكة فأكا هلتش مسو على الخفين سنشي ليس بين آية بي- ليس بين الآية وال- والآثار تعارض suka ce to ai asali ma babu sa- babu cin karo da juna tsakanin ayar suratul ma'ida da kuma hadisai da suka zo akan shafa akan hukunci
لأن الأمر بالغسل domin umarnin da ya zo da a wanke da a wanke da a wanke kafa
إنما هو متوجه إلى من لا خف له wannan umarni ga wanda ba shi da kofi wato an fuskantar da shi ga wanda ba shi da kofi
والرخصة ita إنما ko ruksa sauki ko da ya zo إنما هي للابس الخف ta- ya zo ne akan da mai sanye da kofi saboda kaga babu ta'arud tsakanin waɗannan babu cin karo da juna kowace kowanne yana da mahallinsa idan baka da hufi aya ta ce ka wanke in kana da hufi kuma hadisai sun ce ga ruksa so da kuma a ce an yi an ci karo da juna cin karo da juna shine a lokaci ɗaya ta kowace fuska a ce kai kar kai to shine wannan zai zama to mu'arada
وقيل wakila a wani kaulin sai aka ce إن تأويل قراءة الأرض بالكفر بالخفض فسر القراءة وأرجلكم الأرجل بالخفض ده كسرة وأرجلكم القراءة سنافي كنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والبس على الخفين شيني مسوا على الخفين عند أقوى أن القراءة أركو فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي فامسحوا بأرجلكم إذن معناه أي في مسوا على الخفين saboda haka wannan in wanda ya ce ya halatta ɗaukan wato almushtarak ala kila ma'ana ya yi sai ya tafi sai an yi umarni da wanki a cikin kira'ar nasba an yi umarni da shafan hufi a cikin kira'ar hafba
وأما من فرق بين السفر والحفر
wa an- wa amma man farraka baina safari wal habar amma wanda ya bambanta tsakanin halin tafiya da halin zaman gida لأن أكثر الآثار صحاح saboda mafi yawan hadisai ingantattu الواردة في الواردة في السفر wanda suka zo akan shafa akan hufi عليه الصلاة والسلام daga an- na annabi sallallahu alaihi wa sallam إنما كان في السفر ya kasance sun kasance ne akan halin tafiya
مع أن السفر tare da cewa ita tafiya محشر بالرخصة mushirun bin rukhsa wat takhfif tana wato alama ce ta yin ta samun rukhsa wat takhfif da sauki
والبس على الخفين shi ka shafa akan khuffaini ومن ذلك التسليم ya zo ne a ba a bazin takhfif sauƙaƙawa mutane sauƙaƙa ma al'umma ne
فإن نزعه مما يشق على المسافر domin cire shi yana daga abin da yake wahalarwa ga matafi saboda haka sai ya ce to wannan ma'ana ce wadda ta yi munasaba da cewar wannan hukuncin a bar shi ga matafiya amma mazaunin gida babu wata wahala tunda a gida yake zai iya cirewa to amma shi din ma dai za a iya yin ce masa in dai takhfif ne ai ku a cikin rashin cirewa akwai takhfif sawa'un ka tafiya ko kana zaman gida sannan maganar sa da ya ce wa a aktarul athar sihah alwaridatu fi masihi inna ma kanat fi safar wannan a- akwai ta'aqib akan wannan a, akwai bibiya bal yawan yawan hadisai sun zo da kilal amrayn sun zo da dukkan abu dukkan dukkan su guda biyu a, daga cikin hadisan da suka zo na shafar hubbi a gida shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani wajen tawfiq yace a lil musafir thalathatu ayyam wa layaliyahun wa lil muqim yawmun wa layla ko kuma hudaifa ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi bawali a wata bola ata su ba tsaka kaumin fa bala qa'iman thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayn a cikin madina saboda ta ga yi masu alal khuffayn a halin zaman gida da tafiyar ma kuma ya tabbata shi yasa nan ah, al-Ghumari rahmatullahi alayhi yake ce bal waradat al-ahadithu sahiha bi kilal amrayn hadisai ingantattu sun zo da dukkan abubuwan guda biyu na'am to saboda haka kun ga dai wannan ya nuna mana cewar waɗanda suka yi inkarin masu alal kuf- wanda suka yi tahsi- wanda suka yi tahsisin masu alal kuffain suka yi taqidin da halin tafiya hujjar su ba ta da sarki domin inda sai yadda da masu alal kuffain shi ne da shi ne bina'an akan hadisai da suka zo to hadisan da suka zo da shafa akan kufi a halin tafiya haka kamar su suka zo da shafa akan kufi ba a halin tafiya ba sauraka inda kun yadda da inda sun yadda da hadisan halin tafiya to yalzamuhum su yadda da hadisan zaman gida ma sauraka kaulin su ya zamanto ba rajiki ba inda dai madogarar su hadisai ne to hadisai sai a karbe su gaba ki amma wanda suka yi inkarin masu alal kufain mutlakan da baki daya to wannan abin da ya sa su suka yi saboda suna ganin kan cewar ayar sotu ma'ida ta shafe hadisan masu alal kufain to kuma hadisin jarir ya raba gardama ya nuna kan cewa ayar surati ma'ida shi bai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kufi kuma bai ma musulunta ba sai bayan saukar ma'ida saboda haka kaga tare da saukar ma'ida din annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kan kufi mutlakan itlaqihi itlaqihi to sannan kuma shi a a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda take zuwa ta yi bayanin alkur'ani takan zo ta ƙara hukunci sabo wanda baya cikin alkur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafa shari'a da izinin Allah da izinin Allah dole a bi shi wa da'iyan ila Allah bi izni na kira zuwa ga Allah da izinin Allah saboda haka za a bi shi akan duk abin da ya shar'anta ba sai ya dace da alkur'ani ba in ya zo ƙari akan abin da yake cikin alkur'ani sai a karɓe shi kamar wannan masu alal hussein gaya sai zaman to ƙari ya zo da wani abu wanda yake baya cikin alkur'ani saboda haka wajibi a karɓe shi saboda haka babu zancen cin karo ballantana a ce akwai a waɗansu suna cewar ai alkur'ani baya shafe ai sunna ba ta shafe alkur'ani to ai wannan ba ai da'awar su sai suka ce kuma in dai aka ce a bar wanke kafa ai shafa akan kofi wato wanke kafa an shafe shi an yi masa nasu kenan ga wanda yake sanya kofi to in kuma kace an yi nasu wato ka yadda hadisi zai nasin alkur'ani kenan eh to shi kwa alkur'ani shi kwa hadisi zanniyyar thubut ne ba a da tabbas in ba mutawatir ba kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗari bisa ɗari sai dai ana rinjayar da su to alqur'ani kuwa qat'i ne saboda haka abin da yake zanni baya shafe qat'i amma wannan shi ma ba a karɓe shi ba na farko dai kamar yan a a a a tunda shi nas bayani ne bayani yana zama da qat'i yana zama da zanni tunda shi nas abin da ma'anarsa kenan bayani ne yana nuna kan cewa wannan hukuncin iyakarsa zuwa lokaci kaza ko kuma iyakarsa zuwa hali kaza shine ba abin da nasu yake nufi kenan to don haka babu laifi a samu shafewar hukuncin alkur'ani da hadisai su shafe hukuncin alkur'ani balata ma iyayen wannan ka'idar da suke faɗan haka su ma kansu ba su tafi a kanta ba su ne hanafiya domin kamar yadda wannan mai canzul haƙa'iƙ yake faɗa cewar imam abu hanifa ya ce ma qultu bil mashi hatta waradat fihi atharun adwa min ash-shams yace ban ban tafi akan halaccin masu alal kufain ba har sai da hadisai suka zo da suka fi haske da suka fi rana haske hatta qala har yace man ankara al masha alal kufain yukhafu alayhi al kufr wanda ya inkarin masu alal kufain ana ji masa tsoron kafirci na'am na'am to kun ga mun gama ta farko ko mece ce ta farko yi jawazi to za mu shiga ta biyu to wannan shine wato kaifi wa amma tahdidul mahal amma iyakance mahallin da ake wannan ibada to malaman garu malaman biranen musulunci sun yi sabani akan ta waɗansu mutane waɗansu malamai suka ce wannan ƙaumin ban aka ce ƙaumin kaga mutane ake cewa wato mutane ko ake nufi amma ana nufin malamai don su ne kau wanda yake ba malami ba kamar ba jama'a ba mutum bane eh zahaba nasun eh to amma qaum din ne yafi Mm, qala qaum ka san aka ce qaum ah mutanen na gaske eh menene ah men ah ah, wa- eh, menene ah, ah, wannan yake cewa a- a- abin nan wala adri menene alu hisnin a qaumun ah, menene a qaum ah, ah, ah, ah, wala adri wala ikhalu adri a qaumun alu hisnin am nisa'u kaga kaum ya kamata a ce hammud in dai a kaum hakikatan ai maza da mata sun shiga ko jama'a mutane to amma sai suke amfani da shi ga rijal maza yace wala adri wala ikhalu adri ban sani ba ko ba na tsammanin ma zan sani a qaumun alu hisnin am nisa'u mutanen hisin kabilar hisin maza ne ko kuma mata ne sai yace a qaumun wato mutane ne ko am nisa'un wato kamar nisa'u ba mutane ba ne saboda haka in aka ce wa qala qaumun ana nufin malamai waɗansu malamai suka ce
إن الواجب من ذلك a suka ce wajibi a wa- kan wannan ma- wajen mahallin نص على الكفر shafar saman kufi saman kufi
وأن مس الباطل kuma shafar ƙasansa cikin يعني أسفل الجنة yana nufin ƙasan kufi مستحب wannan mustahabbi ne
وذلك البحث من رأى ذا حادث malik yana ɗaya daga cikin wanda ya ga wan- wanda yake tafi akan wannan الشافعي da imam shafi'i
ومنهم من أوجب مسح بطونهما
ko akwai daga cikin to kun ga wato shi malik yace da shafi'i suka ce a shafa saman shine wajibi ƙasan kuma mustahabbi ne na'am wa minhum man awjaba masha zuhurihima wa butunihima daga cikin malamai akwai wanda ya wajabta shafan shafan saman da ƙasa
وهو مذهب ابن مالك shine masabar abdullahi ibn nafi daga cikin ah, almajiran masabar imam malik abdullahi ibn nafi almadani yana daga cikin mata- kun san masabar malik ah, akwai masabar Ba- bagdad akwai masabar busra akwai masabar madina ah, ah, akwai masabar ifriqiya masabar kairawan daga baya kuma aka zo aka sami yan andalus sai dai yawanci andalus tana bin ah, tana bin misra ne to muta shi abdullahi ibn nafi da abdulaziz ibn al-majishun su ne fitattun almajiran da suka kafa mazhabar madina ta alma- cikin almajiran malik na'am ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط akwai daga cikinsu wanda ya wajabta shafan saman kadai
ولم يستحق مسح البطون bai sa- bai ce mustahabbi ne a shafa kasan ba saman kawai za a shafa
وهو مذهب أبي حنيفة- أبي ita حنيفة shi wannan shine matabar imam abu hanifa وداود da Dawud ibn Ali al-Zahiri wa Sufyan al-Thawri wa jama'a da kuma jama'a ta malamai daga cikin su akwai ahlul hadith Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya sun ce shafan sama kawai za a yi to
وشد أشهر wa shadda ashhab ashhab ya ratse cikin malamai ashhab ibn Abdul Aziz al-Misri faqihun maliki mutumin Misra ne ya kasance ga ya kasance faqihi hasan ar-ra'yi wan nazar a kuma yana daga cikin waɗanda suka yaɗa matabar malik a misra kana mujabir da'awa lokacin da shafi'i ya zo misra daga bagdad mutane suka yi ca akan shafi'i sai ashab ya ji tsoron cewa za a bar matabar malik a kowa matabar shafi'i sai ya ringa addu'a allahumma amiti shafi'i a sujada allah ka ɗauki ran shafi'i ba dare bakwai imamu shafi'i ya rasu shi ma bayan shi ma shi ma kuma ashab din bayan sati biyu ya rasu ya zo- ya fi shafi da haka kai ba haka ne wala ka mislu amin wala ka mislu ba aka yi masa kenan Eh. wa shadda ashab ashab yayi shudur ya ratse daga cikin maganar sauran malamai قال إن الواجب مسح الثوب ya ce wajiba alwajiba mashal batin wajibi a shafa ƙasa kar a shafa sama a a mashal albatin awil a'ala ko kuma ma- ya shafa sama ayyuhuma masa kowanne ya shafa yayi daidai ko saman ko ƙasa ba dole sai ya shafa dubiyan ba
وسبب وسبب اختلافهم sababin sabanin su تعارض الأساس na'am wal a a cikin nasu nusar haka ne eh wa wa fi nuskhati wa fi nuskhati fas wal a'la mustahab wa huwa auja kwarai da gaske wajibi kasan saman kuma mustahabbi ne eh ku gyara na wa- wa- wa- akwai i- ikhtilafun nusakh ne kuma yayi muku ishara a nan ko bai muku ishara ba anan ya faɗa nuskhatu fas wal a'la mustahab wa huwa auja na'am eh shine ai sabanin nusakh ne to a cikin wannan sabanin wanne ne ya fi nushatu fas ɗin wanda nusa- nushatu fas fas wanda ta ce wal a'la mustahab na'am وسبب اختلافهم
dalilin wannan sabani nasu
تعارض الآثار الواردة ta'arudul athar alwarida sabawar waɗannan hadisai da suka sabawar hadisai da suka zo
عن ذلك a a cikin wannan mhm
وتشبيه المسح بالغسل da kuma kamanta shafa da wankewa wato matsala biyu ce dalilin sa- da- da- a- a- sababul khilaf amran na farko cin karan juna na hadisai da suka zo waɗansu sun zo da wannan sifa waɗansu sun zo da wannan sifa na biyu kuma idan aka yi tashi in aka a, a, menene mai kiyasi yake wajabtawa dangane da in aka yi kiyasin shafa akan wankewa Eh? a shafi duka tunda kafa ai duk ake wankewa ko to shine wannan tashbihin wannan kiyasin tare da kuma ta'arudul asar shine yasa ake sabani waɗansu in suka duba hadisan sai kuma su duba tash sai kuma su duba kiyas sai su karfafa wani wani kuma in suka duba hadisai sai ba mu buƙatar kiyas sai su yi watsar da shi ko kuma in suka ko kuma in sun duba hadisan suka duba kiyasin sai ce ai babu ma dalilin kiyasi a cikin nan dan batun ruksa ba a yi mata kiyasi to wannan dai duk ina gaggawa maka yadda malamai suke sabawa domin duk menene fa'idar wannan dan ka samu kudura ala tarji dan ka samu yadda za ka yi tafi ba wai sai to wallahi malamai dai sun saba Allah, duk wanda kaga dama dai ka dauka ai mu sabani wannan ba ilimi ne ilimi in ka faɗi sabanin malamai ka gane me yasa suka saba sannan kuma bisa wannan ka samu kudura a kan a kai kanka ka zaɓa ma kanka abin da yake shi ne mafi- mafi rinjaye ta fuskar dalili na'am وذلك أن في ذلك أثرين domin a cikin wannan matsala akwai hadisai guda biyu متعارضين masu ci masu cin karo da juna
أحدهما hadisi na farko حديث المغيرة hadisin mughira bin shu'ba وفيه a cikin sa yazo أنه صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مساء على الكفر ya shafa saman huffi وباطنه da kuma cikinsa wato ƙasansa wannan hadisin imam ahmad ya ruwaito shi da abu dawud da tirmidhi da ibn majah da ibn al-jarud da darqutni da al-baihaqi daga hadisin walid ibn muslim an thawr ibn yazid an raja ibn haywata an katib al-mughira an al-mughira bi lafz masaha a'la al-khuffi wa asfalahu amma hadisin ma'lul hadisin ma'lul yana da ilal gashi nan al-qumari ya kawo su ilal din hadisin da yawa na eh da'if ne aya ma'lul hadisin tunda ai abin da yazo a cikin sahihain shine kawai masaha masaha fatawadda'a wa masaha ala al-khuffayn wa qala da'a menene fa hawaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn fa masaha alayhima ko amma wannan tafsilin kun ga wannan shine ake cema wato wannan shine ake ce ma mai muka karanta wajen hadisi masaha alal khuf wa as- wa asfalahu ziyada shine wanda ake ce ma an samu tafarrud ma al mukhalafa shine ake ce ma me? munkar idan wanda ya ruwaito ba sai ba ne, ko kuma sha in wanda ya ruwaito shi ba na'am wal akhar الآخر daya hadisin kuma حديث علي shine hadisin ali ibn abi talib كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي دا addini ana yin sa da da wato da ra'ayi ne da كان abinda mutum ya gani كان أكثر الكفر lakana asfalul khuf da kasan khuffi ya kasance أولى للمسجد shine yafi cancantar a shafe shi ليس أعلاه bisa samansa وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يمسه على ظاهر الخفين yana shafa akan bayan huffinsu guda biyu sauran kaga ya nuna cewa kenan a sabanin ra'ayi ne. kaga kenan wanda suka yi kiyasi sai na litin ya rusa kiyasun su cewa al'umda al'asar to wannan hadisin wannan isnadin sa sahih wannan hadisi ne bi isnadin sahih imam a- abdurrazzaq da ibn abi shayba da ad-darimi da abu dawud da darqutni da baihaqi suka rawaito shi daga riwayar abdul khair an ali isnaduhu sahih na'am
فمن هذا مذهب نعم علي ابراهيم yanzu to ai shi da kansa inda wannan shine zai nuna maka cewa alin suke bi ba alin suke bi ba ba sai na alin suke bi ba kaga gashi dai to kai ma ka gani kai ma ka gani gashi ga sai na ali ya faɗa amma sun ki saboda haka kaga wata ma in ka samu wani shi yana magana ci to ai kaga ba ma abin da malamai ne suka faɗa ba mu ma kanmu mun gani gashi nan muna karatu sai muka ga gashi ga sai na Ali ya faɗa ku kuma ba ku yadda ba na'am فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين wanda ya tafi ta farkin haɗa dukkan hadisai aljam'u bainal hadisai ya tara hadisai waɗanda suke zahirin su sun ci karo da juna
حمل حديث المغيرة على الاستثناء sai ya ɗauki hadisin mughira alal istidlal ce to mustahabbi ne kamar yadda malik ya faɗa hadisin mughira mustahabbi ne tunda ya zo masa ala wato ya shafa ya shafa kafa kasan
وحديث علي على الوجوب hadisin sayyidina ali kuma alal wujub ya ɗauke shi wajibi
وهي طريقة حسنة ce wannan hanya ce kyakkyawa tunda aljamu aula min at-tartib to amma me za ku ce akan wannan jami'i ahsan ana jami'i da da'ifi ana a jami'i da da'ifi saboda ba a jami'i sai idan hadisai sun ci karo da juna hadisai ba sa cin karo da juna sai in karfin su ya zo daidai amma idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba ai ba zancen ma karo da juna wanda ya inganta shine tabbas wanda bai inganta ba kuwa wujuduhu wa adamuhu sawa na'am saboda haka wahiyar kun ga wani lokaci abin da yake abin da yake samun a a malaman fiqhu kenan ba sa komawa ga ilimin hadith shi yasa malaman hadisi in suka rubuta littattafai in malaman fiqhu suka rubuta littattafai suka kawo hadisai sai su bi littattafan hadisan da nasu ce to ai hadisan da naku da kuke hujja da su san matsayin su kowa ga matsayin sa kowa ga matsayin sa haka abin nan haka suka fara haka wannan yayi ibn al-mulaqqin haka yayi a بدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الرافعي da ya rubuta matani na fiqhun shafi'iyya ya kawo hadisai da yawa sai a a a ibn al-mulaqqin sai ya bi wa'annan hadisai ya tahrijin su ya fitar da su a cikin badr al-munir to daga ka- haka haka zalika az-zailai shi ma haka yayi ma littafin fiqhun hanafiya al-hidayah ya bi hadisan su sai ya fitar da su yayi nasbur raya fi tahrij ahadith al-hidayah to haka ake saboda su malaman fikihu sai su ɗauka inda dai an faɗa hadisi kawai sai a kawo shi su kuma malaman hadisi sai sun jinjina shi kamar yadda albani ya masa yadda sage tsaye to shi albani ma actually ai albani ma jazahullahu khairan kafin nan ma sai da yayi irin su zailayi din sai da ya dauki manarus sabil na hanafi na hanabila na fiqhun hanabila shine kamar ahlarin hanabila shine littafin farko manarus sabil sai takrijin hadisansa a cikin irwa'ul ghalib irwa'ul ghalib eh to kuma shi ma wannan al-gumari eh, shi kuma sai ya dauki hadisan nan na bidayatul musayyib sai ya takrijin su a cikin al-bidaya fi takrij ahadith al-bidaya na'am ومن ذهب مذهب التلميذ- مذهب التلميذ wanda kuma ya tafi ya zuwa ga tan- madhaba ta tarjihi أخذ إما بحديث علي in ma dai ya dauki hadisin ali وإما بحديث المغيرة ko kuma ya dauki hadisin mughira tarjihi kenan shine matabar shine tabarkin su imamu ahmad malaman hadisi kenan ita ai babu zancen mu'arada ballan sana ai jami'i hadisin mughira bai inganta ba saboda haka ba- ba ba zancen ma magana a kansa
فمن رجل na'am al-ghumari al-hidaya fi tahrij ahadith al-hidaya ka ganshi yake kan ba jibi tara ba sani ba ko an sake buga shi an daɗe da buga shi ya kusan ƙare ne karshen tafa ya ƙare ne amma ban sani ba ko an sake buga shi jibi tara ne ko tara ne ko takwas akwai wani malamin mu ma a Madina ai wanda ya yi tariqur rushd fi takhrij ahadith bidayat ibn rushd na'am فمن رجى حديث المغيرة wanda ya rinjayar da hadisin Mughira على حديث علي a bisa hadisin Sayyidina Ali رجها من قبل القياس sai ya sai ya rinjayar da shi ta fuskar kiyasi cewa hadisin Mughira bayan gashi hadisi ne ya ce ana shafa sama da ƙasa kuma ya dace da kiyasi ko نعم kiyasin wa- shafan kafa da wanke ta za ta tashi wanke kafa sama kawai ake wankewa ai gaba ɗaya ake wankewa na'am تعني قياس المس على العرف wato yana nufin ina- ina nufin yayi kiyasin shafa akan wankewa
ومن رجى حديث علي wanda kuma ya rinjayar da hadisin Sayyidina Ali رجاه من قبل من قبل مخالفته للقياس yarin jayar da shi ne ta fuskar sabawarsa da kiyasi tunda ya zo da sabanin kiyasi kaga ya nuna kan cewa asali ne a kan kansa Mhm.
أو من جهة السبب ko kuma ta fuskar isnadi cewa sanadin sa ya fi na sanadin hadisin mujira
والأصعب في هذه المسألة ya ce wanda ya fi kowa arziki da dacewa da daidai a cikin wannan matsala هو هذه huwa malikun dama malikiya ba amma ku yanzu ku wane za ku gani asad a wannan kuma eh jam'in da yayi da kuma kiyas cewa har da kiyasi din na'am a'a kuma hadisan da yawa dukkan musu sama kawai ake shafawa na'am
وأن من أجاز الاقتصار amma wanda ya halatta takaitawa على نفس الضوء akan shafar kasan huffi فلا kadai ban san hujja gare shi ba waye wannan ashab ba na'am لأنه لا هذا الأمر أخذ domin shi ba wannan shi eh? eh eh eh. والأعلى مستحب إيه آه. Oke, eh haka ne, to amma ai shi am- amma amma haka din ma ko da yace mus- shafar sama mustahabi ne ma'ana in dai kai kasan shi kenan ko ba haka ba saboda haka kai kama kai ya halaka kai ittifari akan shafar kasan kenan na ni ta fuskar wajibi shine magana ashab din ai yace ban san fala a'lamu lahu hujja ban san hujja ban san wata hujja a gare shi ba
لأنه لا هذا الأمر أخذ domin shi ba hadisi ya ba domin babu hadisin da ya nuna Eh? wala hada alqiyas al-ta'mal قياس ko ba wannan kiyasin ba yanzu ba تعني قياس الأفعال Ya, ina nufin shi- kiyasin shafa akan gusul don saboda haka shine fi kowa rashin dalili a maganar a a a maganar ibn rushd saboda na'am sai to wannan yana to kun ga yawanci irin wannan shine yawanci za ka ga malaman baya wannan kuma wato shine fa'idar littafin nan na sharhin muwatta na albaji abul walid albaji almuntaka saboda duk irin riwayoyin nan na almajiran malik da ake kawowa sai ya faɗi dalilan su in ba su faɗa ba sai ya fitar musu da dalili ya ce wa wajhu ma qalahu ashab kaza wa wajhu ma qalahu ahad ashab kaza ko kuma yace wa yuhtamal wata kila sai ya- wato kenan shi zai kokari ya kawo musu dalili Hmm? ko ba su da shi Eh. ba albashi kenan Eh. Sau- saboda haka nan ba a faɗi dalilinsa ba tunda lokaci ya kudu za mu tsaya a nan wajen kafin ku yi tambayoyinku ku bismillah ku kafin ku gama tambayi bari mu binciko mana maganar albashi kan wannan matsala na'am wannan wanda sai Allah cewa ya fakra umma ta yassara min alquran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sa ya bayyana ma ta yassara min alquran din nan shine la salata liman lam yaqra al-fatiha bil kitab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya nuna in ya karanta fatiha sai kuma ya karanta da sura ko wani wani bangare na alqur'ani saboda shi da yayin wannan bai nasa tafsiri ne na fakra abu ma ta yassara min alquran ya bar na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai a ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kaga aikin ka ya zama to mardud kenan a malam marwan a malam malam malikiya sun ce wanda ya ta'ammudin karanta fatiha sau biyu a cikin sallah ya bata sallarsa sai sake sallah in kuma ya nemi sarrafkarwa sai ya sujudin sahu ya yi ƙari a cikin sallah saboda rukuniyar fatiha kawai mutum ka yi ruku'u ne ka ƙara wani ruku'u a ga in mutum da gangan yayi yayi wasa da sallah in ko mutum bisa kuskure ne yayi sai kamar mutum da ya sujada biyu a ya sujada uku mutum ya sujada uku sahawan sai ya sujada bayan sallama saboda ya yi ƙari rukuni in ko da gangan ne ya ɓata sallah don ya yi wasa da sallah Na'am. Eh. Eh. Ana salam kan yayi ikirarin sa. Ya tabbatar da shi a kan ko? Ya ci mu. Ya ci sa dai kusa. Kun ga kun ga Malik a cikin muwatsa abin da yake cewa Malikun annahu sa'ala ibn Hisham سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو مالك بيتم ابن شهاب يا يا أكي شافا أكن خفي فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمر أمرهما ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك أجا مالك يا اختيار لي سبودا يا جنجا سابعني الباجي يجي وهذا كما قال لأن ابن شهاب جمع في مسحه بين الفرض وهو ظاهر الخف وبين الفضيلة وهو باطن الخف فمسح جميع الخف إلى العقل وهذا هو المشهور من من المذهب وبه قال ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم إن آه إن مسح باطن الخف فرض آه لا يخرق الإخلال به شيء يجي إن مسح باطن الخف فرض لا يخرق الإخلال به أنا نصر أن يبقى كتفي وقال ابن نافع أبلاه ابن نافع من ترك مسح باطن الخف أعاد أبدا shine makalan da muka faɗa ya ce masu zahiruhuma wa batinuhuma wara ibn abdul hakam an ashab anna al farda masu batinil khuf wa annahu in masahahu duna zahirihi ajza'a shine maganar ashab to wa qad taqaddama wa qad taqaddama tawjuhu qawl ibn qasim وقول ووجه ووجه قول ابن عبد الحكم وابن عبد وابن نافع انه موضع من الخف يحاذي المفصول من القدم فوجب غسله كالظاهر قياس كينكو to kaga bai istidlali da maganar ashab ba sai ya shiru in ga abin da nake gaya muku na baji ko in dai aka faɗi magana zai kokarin kawo istidlal din almajiran malik to amma na ashab sai ya shiru wataƙila kamar yadda ibn kamar yadda ibn rushd yake cewa fala wajha lahu babu wata fuska ta dalilin sa نعم نعم ya yi tarjihi yana ganin wanda ya fi domin yana ganin ya haɗa dukkan dalilan ga asar ya haɗa dukkan asar ɗin kuma ya yi amfani da kiyasi sai abin da yake dubawa ke alaikum salam waye faɗa haka ne dalilinsa ba faƙihin iraq ba ne in aka ce wa ƙala ahalul iraq ana nufin imam abu hanifa ko in aka ce wa ƙala ashabun ra'ayi ana nufin imam abu hanifa ai ba cikin fuka hawul amsar wannan masu ta kyale wannan masu ta shidifin su ne wanda suke nema su bayyana ma ma'anan ahalul sunna su fitar da irin su abu hanifa daga cikin ahalul sunna sai za ka ji su a cikin zamanin nan duk su ta fitar da mutane daga ahlus sunna ba abin da suke kai maganganu akan malamai suna ganin wanda duk bai san magana akan malamai ba ba shi da imani har har har har abin nan suka yi littafin suka yi na jarhuwar ta'adil akan malamai da kungiyoyi fulan a ce hali fulan hisbi mubtadi kar ku rinka sauraron irin waɗannan ko kun ga a bisa inda ya sha mai nuna wa malik idan mutum ya tashi yi saboda haka sai ya sa wannan hannun nasa akan alal ko wannan hannun kuma akan adnal ko sai ya haka to in ya zo na ɗaya kafar shi ma haka zai yi saboda hagu ya kamata ta zanto a ƙasa lokacin da kafar hagu ne sai ya sa sai ya sa hagu a sama damar ta zamanto a ƙasa kun ga a haka ya fi sauki amma waɗansu suka ce a'a sai ya sanya hagu saboda sharuftar dama a ƙasa dama a sama sai ya haka amma haka akwai wahala to wannan ma fa duk ala asas maganar ibn shihab ne da abinda malik ya tafi amma ala asas hadisin sayyidina ali kawai haka za ta shafa kenan kawai haka kaga wanne ne wanne ne fi dacewa da da tafsiri kawai sai haka kenan ba ce dai ka shafa nan ba kawai ka shafa haka wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna raunin waɗanda suka ce a wa'ar julikum a kira'ar hab tana nufin masu alal kufai ne inda tana nufin masu alal kufai ne to kaga ya lizumta cewa sai ka shafa ilal ka'abai ne bayan bil ijma wanda suke magana da masu ba ce sai ka shafa ilal ka'abai ne ba za ka iya shafa ba tare da ko kamar su malibu suka ce sai ka shafa ƙasa kawai iyakar haka ba ce sai ka yi haka ba ka shafa har alka'abai ne to kaga sai ya zamanto in an ce masu ne a wa arjulikum ila alka'abain to an faɗa abin da kenan ba abin da ijma'i yayi iskafin sa to kuma ijma'i bai sai iskafin alqur'ani ba saboda ka nuna kan cewa fassarar ce a ita ce ma'anar na'am saboda ka wannan yake karfafa kuma kan cewar qira'ar wa arjulikum ila alka'abain din ba ana nufin masu bane ana nufin ghasl ne amma an yi aksi ne alal mahal kamar yadda aka ce wani famsa ubi ru'usikum wa arjulikum saboda mujawara amma mahallin wannan annasba ay waqsidu arjulakum na ma na san na'am mm mm uwa dai kaga tunda bai taba aure ba uwa tunda in yana da yan uwa in kana lahu ikhwatun fal ummi sudus za ba ta sudus yan uwansa na uwa wanda suke uwa daya umai su kuma za a in sun in fa in fa in kanu aksara min min dalika fa wuce raka uku tulus sai a ba su tulus yan uwa wanda suke uwa daya wanda suke uwa daya wanda suke uba daya kuma sai su zamanto su ne asibai sai a ba su sauran ka gani uwa tana da sulusi yan uwa da suke uwa daya suna da sulusi abin da ya saura wanda yake shine nisfi kenan sai su raba da zakari mislu hazil unsayin yan uwan da suke uba daya ko wanda shiki kai ne ko ko uba ɗaya ne uba ɗaya ne ba ta da shiki kai ba shi da shiki kai sai dai wanda suke li'abai da li'ummai wanda su li'ummai sai su samu sulusi ko su su nawa ne za su raba kuma daidai wa daida idan duk su maza ne ko namiji da mace daidai wa daida za su raba nan ba a lizakari mitul hazar unsayin a wajen kasan wato al'ihuwa li'um suna rabawa ne daidai wa daida a gane su kuma yan uwa wanda suke li'ab li'abbai su kuma abin da ya saura na dukiya ta gani su kenan to su ne za su raba namiji ya ɗauki kaso biyun mace idan duk maza ne sai su raba daidai idan kuma akwai maza da mata to sai a raba shi lizakari mitul hazar unsayin kaso shida za a raba dukiyar uwa tana da kashi ɗaya yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya suna da kashi biyu sauran kashi uku a raba wa ɗan uwa ne abin to manta fa ka sai ka tafi daga barista sai ke yi rabo a bashi gazan kotu tana daukan 1% 1% take daukan amma shi amma shi tun shi shi tun da shi tun da na makaranta ne ba sai ya kai 1% ba wala mili da eh ai ba ya kai 1% din ba na man sani ya aiki ne ana biyan kuɗi akan kisma idan mutum ya rabo wajen rabo ya halatta a karɓi ujira ya halatta a karɓi ujira wajen rabo aiki ne na
wallahi ta haramu ne ya halatta ko a tsarin su ma'aikata hadar su sauran ma'aikata wanda za a tura su ta wahala amma kuma alƙali babu wata doka da yake dogara da ita za a tattauna ba eh to a- a- a- in dai ya raban in dai ya dauki ya ya dauki nauyin raban a kan cewa sai yayi ai shi hukunci kawai ne amma a ce ya zo ya raba yanda zai zo a tabbatar da aiwatar da hukuncin ai aiki ne in ya karbo in ya karbo kudi akan wannan amma dai amma ina jin ai su ma ta kotu sai idan sun yi ta fuskar a ADR ne ko in sun yi ta sulhu ko a kotun ya ji har zuwa jajin ya yi hukunci sai ya karbo zai rubuta tamlika Mm.
sai a je a bayar da a ce to a je a fita sai a tura ma'aikatan kotu su ne su tafi Mm.
kuma wata da haka yana da nasa a kama su wani abu kawo masa rabansa kuma wannan na suna da yana da albashi amma abin da aka sanar da shi ne ke to amma duk laifin mu ne mu lauyi mun fi zurgi mun fi kyau
to wallahi gaskiya dai kam ni da- na san dai a cikin tafan fiƙo suna faɗan kan cewa ya halatta a karɓi ujira wajen isma wajen isma sawa'un na tarika ne ko na kyauta da aka bayar ko makamantan wani ya halatta tunda aiki ne eh eh sai a ba su ko babu laifi abinda za a ba su din- babu laifi abinda za a ba su ya zama to percentage din. zai iya zamantowa fasin zai iya zamantowa juzi na tarika zai ko kashi ɗaya cikin dari ko makamancin wani ya halatta kujera ce fatawa yanzu ya ce shi yake zai fata wanda aka rasa nan eh.
kuma malam ba zai karba ba sai a ba yana zaune a wurin shi ma yawa wannan wannan kawai a- a- a- abin nan a faɗa ne haka amma ai aiwatar wato shi aiwatarwar anan wahalar take yadda za a zo a karkasa inda ka san sai an yi su valuation da wane ne da wane ne akwai kuma akwai kuma gogewa su kansu rabon an ce su kansu jami'an kotun sun goge wajen iya rabon eh Allah to kai ma kana da shi kana cikin sulusi kenan na'am kai tambayar ka Ah, shi lokaci bai. na'am eh Mm. Ah, ok in aka yi tsibirin ai suna jini in aka gama yankan ba sa jini suna yi suna yi a suna yi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك